يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yawa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren 25 ga watan safar hijira ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da 18 ga watan 8 shekara 2025 miladiya ci gaba da darussanmu a wannan masallaci mai albarka masallacin al-sheikh Muhammad Kabir Ahmad da ke nan unguwar Makarahu ta cikin garin Azare jihar Bauchin Najeriya. Muna karatu cikin littafin Al-Wasaya Annabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Taha Abdul Wahid Abu Islam Allah ta'ala ya ji kanshi da rahama. Zama da ya gabata mun yi wato ainihin wannan mun karanta wasiya ta hudu daga jirangen wasiyoyi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa al'ummarsa wanda shi ne wasiyar da annabi sallallahu ya yi wa matar da mijinta ya mutu da ta yi haƙuri wasiya da mala ya sa ta biyar wacce za mu tsallake ta saboda kusan mun sha faɗanta a darasi shi ne wasiya da annabi sallallahu ya yi wa wanda allah ya jarabe shi da wato harsuna na munafukai da wato masu rashin lafiyar zuciya suke cutar da shi da ya haƙuri malam ya kawo kisar Aisha radiyallahu anha wanda nan kusan ba sau ɗaya ba mun karanta wannan kissa yanda munafikai suka jefe ta da cewar tayi zina amma daga baya Allah ta'ala cikin suratul nur ya saukar da ayoyi da yake wanke ta cewar innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun 'azim azwa ayoyi da Allah ta'ala karshe da ya kawo yake wanke Aisha radiyallahu anha Aisha kuma bayan an jefe ta da wannan magana ta yi haƙuri ta wato ainihin nemi taimakon Allah shi yasa Allah ta'ala ya wanke ta daga wannan ƙazafi da aka yi mata don haka yau kai tsaye za mu tafi zuwa wasiya ta shida daga cikin wasiyoyin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya yi wa al'ummarsa wanda ita ce mala yake cewa وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحبوه أكثر من كل شيء ويصبروا على ذلك itace wasiyar da Annabi sallallahu yayi wa musulmai cewa su so shi fiye da komi kuma su yi hakuri akan haka ma'ana musulmai su so Annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da dukiyarsu da ransu da iyayensu da kowa ma kuma su yi hakuri akan haka din inda za a cutar da su akan haka to su yi haƙuri an gane domin in ka ce kana son annabi sallallahu alaihi wasallam soyayya ta haƙiƙa to yana hukunta kai koyi da shi to in kuma kai koyi da shi akwai masu izgili da addini wanda za su mi za su cutar da kai to kun ga sai ka yi haƙuri in ka so annabi sallallahu alaihi wasallam za ka bar gemu za ka ɗage tufafinka za ka na addini iya ƙoƙarinka ka kwatanta koyi da shi to idan kai wannan kuma waɗanda suke marasa lafiyar zuciya da waɗanda suke kafirai da waɗanda suke ‘yan bid'a to za su yaƙe ka akan wannan to za kuma su cutar da kai to amma sai ka yi mi sai ka yi haƙuri a kai an gane ya ƙulu sallallahu alaihi wasallam da kulle musulmin mala ya ce annabi sallallahu yana cewa dukkan musulmai kowane musulmi radiya billahi rabba wanda ya yarda da Allah a matsayin ubangiji wa bil islami dina yadda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama rasula kuma yadda da annabi a matsayin manzo la yu'minu ahadukum annabi yace imanin ɗayan ku ba zai cika ba hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zamo ni na fi soyuwa a gare shi min walidihi daga babansa wa waladihi da ɗan shi wan nasi ajma'ina da mutane baki daya ma'ana idan babanka zai maka umarni da abin da ya saba wa na annabi sallallahu to ba za ka mishi da'a ba idan ƴaƴanka za su kai ka zuwa ga saba wa annabi sallallahu ba za ka yi musu biyayya ba idan mutanen duniya za su haɗu su ce ka saba wa annabi sallallahu ko su kira ka zuwa ga abin da yake da zuwa ga saba wa annabi sallallahu to ba za ka musu biyayya ba amma mu yanzu fa salari ne kawai za a ce za a na baka na dubu ɗari amma ga sunnonin annabi ka rusa su ko duk za ka rusa su ma'ana aiki za a ɗauke ka sai a ce sai ba gemu za ka yi faɗa min aikin da a duniya zai gemu zai zama matsala za a ɗauke ka soja sai a ce sai ka shirya gemu shin soja ba zai iya harbi ba sai bai da gemu za a ɗauke ka ɗan sanda sai a ce kullum sai ka yi shebin kamar mace kamar ƙanwarka kullum sai ka cire nan ɗinka tambaya me alaƙar aske gemu da me da aikin security me alaƙarsa annabi sallallahu a zamaninsa bai da security bai da ss bai da 'yan sanda bai da sojoji duk yana da su mi gemunsu ya musu na illa kuma su yanzu waɗannan da suka aske gemun sun kai na annabi jarumta to amma kun ga sun raba mu da addinin a kuɗin da la yusminu wa la yughni min ju'a idan an baka shi ma iya salari ne in ka gama fanto da gratuity sai dai ka da Allah isa ko kuma a hanyar karɓawa hawan jini ya buge ka ka faɗi a can ka mutu to dai kun ga shine kada mutanen duniya idan duk za su yi tarayya akan su raba ka da annabi sallallahu to ka ce su je lakum dinukum waliyadin ka rike sunnar annabi sallallahu wannan shine tafarkin tsira amma a hankali an raba mu da tafarki na mi tsira shi yasa ake shan wahala walamma qala umaru radiyallahu anhu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yayin da umar dan khattab Allah ya kara mishi ya dace da annabi sallallahu ya rasulullah ya ma'aikin Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi na rantse da Allah kai wato kafi soyuwa a raina fiye da komi banda karan kaina فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai annabi yace la wallazi nafsi biyadi ba haka ba na rantse da wanda raina yake hannunsa hatta akuna ahabba ilayka min nafsika umar imaninka ba zai cika ba sai ka fi so na fiye da ranka ma'ana zaka iya ba da ranka domin ba ni kariya da raina ko ba raina faqala lahu umar umar atake sai yace da annabi fa innahu al'ana wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi ya ce ya ma'aikin Allah wallahi to yanzu na fi son ka fiye da harkaran kaina. Faƙalar Nabi Sassalam al'ana ya Umar, sai annabi ya ce, To yanzu ne ya Umar, ai al'ana kamula imanuka ya Umar, wato yanzu ne imaninka ya shiga ya Umar. Kinan kun ga, annabi Sassalam ya mana umarni da muso shi fiye da kawunanmu, da muso shi fiye da iyayenmu, da muso shi fiye da ‘ya'yanmu, da muso shi fiye da mi, mutanen duniya baki da. amma makiya addini suna so su raba mu da annabi sallallahu ko to su hada mu da wa annabi yana kira mu zuwa ga aljanna wanda za su hada mu da shi ina zai kira mu halaka kenan an gane annabi sallallahu yana kira mu zuwa ga me zuwa ga tafarkan tsira su zuwa ga tafarkan me za su kira mu kenan halaka akan kuma kudin da dan kadan ne an gane wannan mun yi kori da yahudawa su ne me suke sayar da addini suke canza addini saboda wani ɗan kadara kaɗan da za a ba su na duniya yanzu da su da kadarorin duk babu kuma sun ɗauka wa kansu nauyi kaifala mala ya ce ta yaya ba haka ba wallahu azza wa jalla ya kul alhali allah mabuwai maɗaukaki yana cewa annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wato annabi shi ya fi cancanta ga muminai su so shi wato su fifita shi daga kawunansu ayin nabiyu aula bil mahabbati min nafsika allati baina jambayka mala yace wato annabi shi yafi cancanta da kaso fiye da ranka da take tsakankaninka fan nabiyu yad'uka ila jannatin arduha as-samawati wal ard mala yace saboda annabi yana kiranka ne zuwa ga wata aljanna wadda fadinta kamar fadin samai da kasai ne wa nafsuka allati baina jambayka tad'uka ila an-nar ita kuma ranka kiranka take zuwa ga ina wuta yawa saboda ita rai innan nafsa la'amaratun bisu rai galiban musamman wannan nafsul al'amaratu bisu rai wacce take umartar mutum da me abu marasa kyau ta umarci mutum da kidnapping ta umarci mutum da zina ta umarci da kaza kun ga rai sai ta jan mutum zuwa ga halaka amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kiran mu ne zuwa ga tafarkai na me na tsira ya kula sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu na cewa mathali wa mathalukum misali na da misalinku ka mathali rajulin awqada nara kamar misalin wani mutum ne da ya hura wuta faja'ala aljanadibu wal farashu yaqana fiha sai fari da kwananan kwari wanda in sun ga haske suke tafowa sai suka zo suke fada cikin wuta din nan wa huwa yadhubbuhunna anha shi kuma yana tare kwarin daga wutan kada su shiga wa ana akhidun bi hujazikum anin nar annabi yace to ni nayi riko da gezar ku daga wuta wa antum tafallatuna min yadi annabi yace amma ku kuna tserewa daga hannuna ma'ana gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana fusgo mu ya rike gezanka yana janyo ka garka tafi garka tafi amma ranka tana me tana janka tana janka da ƙarshe sai ta sai ta kifar da mutum to dan haka mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a ita ce shari'a ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wata shari'a da ba ta shari'a annabi sallallahu alaihi wasallam to shari'a ne ta mi ta bata amma kun ga yanzu wani ya karɓo kwangila yana so ya raba mutane da me da da da annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigo mutane cewa ba za a yi kaza ba duk abin da annabi shi annabi yake jin haushi shi annabi yake jin haushi kuma yana jin haushi ne abu annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai bayan da za ka yi addinin musulunci babu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce za ka yi addinin musulunci amma ka ce ba ruwanka da annabi to ka aje addinin gaba daya falwajibu alal muslim mala yace abin da yake wajibi akan musulmi an yuhibban nabiyya sallallahu alaihi wasallam akthara min kulli shay shine mutun ya so annabi fiye da komi hatta min nafsihi allati baina jambayhi har fiye da ransa ma'sharal muslimin mala yace ya ku musulmai taron musulmai kaifa takunu muhabbatuna ko mahabbatuna shar'iyatan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta yaya son mu ga manzala sassan za ta kasance yadda shari'a ta ce kusan kowa zai ce yana sa annabi ko to amma a shari'a ta ce a so shi yanzu waccan da za ta fito ranar maulidi ta tika rawa ita mami za ta ce maka masoyin annabi masoyiyar annabi hasali ita a wajenta kai da baka je wannan gurin casin ba kai makiyin manzo ne fasika ce fa mutumiyar banza ce fa ƴan rawa da ƙarti ne fa amma ranar maulidi ita iya ranar ne take son annabi to kun ga kenan abubuwa sun akasa ba abin da take kuma duk abin da annabi ya ce kar a yi tana yi annabi ya ce kar a tsaga ushiriya ta tsaga annabi ya ce kar kar a je a yanke gira ta je ta yanke annabi ya ce kar a yi ƙarin gashi ta yi ƙarin gashi annabi ya ce a kame farji ita ba ta kamewa annabi ya ce kar a ji kiɗa ita kiɗan ma take amma ranar maulidi saboda ta fito maulidi ita ce masoyiyar manzo kai kuma duk waɗannan abubuwan da ka guda wanda annabi ya hana saboda baka yi maulidi ba kai kuma a wajen ta menene makiyin manzo a to ta soyayya za ta zamo ta shari'a mala yace hal takunu bi akli halwa yawma maulidihi cin soyayyarsa shine shan alawa kayan zaki ranar haihuwarsa aw takunu bil ihtifali bi maulidihi fi yawmin wahidin fi sana ko kuma zai kasance da bikin maulidi rana ɗaya a shekara, au ta kunu bitaganni ko zai kasance da kiɗe-kiɗe ne, bil anashi da waƙe-waƙe, wal mubalagatu fi madhihi sallam da ma kaiwa makura wajen yabonsa, kaji mutum yana ba annabi siffofin Allah, shin wannan shine son sa ma'a mukhalafati sunnati wa hadi kuma tare da sabawa shiriyarsa da wato sunnarsa kama yaf'alu al-kathiru min al-muslimina fi hadhihi al-ayyam Mala ya ce, kamar yadda da yawa daga musulmai suke a wannan zamani, kun ga Mala yana faɗa magana nan shekaru da yawa, amma kuma kamar yanzu. Yawa. Mai bin sunna shi ne abin tsangwama, amma waɗancan fa, su ne za su ce maka su ne iya masoya manzo. Almahabbatu shar'iyyatu li Rasulullah sallallahu ta tamathalu fi awwalan. Mala ya ce, son annabi fa na shari'a, wato yana kasantuwa ne cikin abu na farko, an nuhibbahu bi qulubina akthara min kulli shay shine musoshi da zukatanmu fiye da komi li'annahu sallallahu alaihi wa sallam rasulullah domin shi annabi sallallahu manzon Allah ne arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin Allah ya aiko shi rahama ga talikai wa akhrajana Allah bihi min adh-dhulumati ila an-nur sannan da shi Allah ya fitar da mu daga dufai zuwa haske kafin annabi ya zo ya kuke ga mutanen jahiliya babban gida idan uba ya mutu sai abin da ya ga dama zai ci na gado matan babansa diya hana su aure su dawo ƙarƙashinsa su hana mata kafin zuwa annabi sallallahu mutane su ci mushe kafin zuwa annabi sallallahu mai ƙarfi sai ya cuci marar ƙarfi kawai sai a lahira kafin zuwa annabi sallallahu mutane suna cikin dufai amma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin shekaru 23 kawai sai ya canza duniya gaba ɗayanta duniya ta gina akan adalci duniya ta gina akan aminci to yanzu ma duniya ba za ta dawo rayuwa akan adalci ba da aminci sai ta riko da shiryarsa an gane yanzu da muka yi ajiye jihadi ya kuke ga yadda kaskanci ya samu musulmai to jihadi kuma addini ne yana daga cikin addininmu zirwatu sanamil islam an gane kololuwan to za addinin musulunci hasali annabi yace idan kuka bar jihadi to Allah zai sanya muku kaskanci an gane wato kowa zai bugi hancinku za ku zama me kowa zai hau ku don haka al'ummar musulmai ba za ta dawo da martabar ta idan duniya ba sai ta hanyar me ta hanyar jihadi amma in ba haka ba yanda aka kashe musulmai dubu sama da dubu sittin a gaza yanzu aka kashe fiye daga an gama da gaza sai masar daga an gama da masar sai jordan daga an gama da jordan sai syria an gama da syria sai iraki mukan afirka daman karamin alaki sun ce har madina za su je ta yaya za a yi maganin wannan abin nasu shine ta hanyar me jihadi amma in muka ajiye shirya na su ta jihadi yanzu kwanan na shugaban prime minister na isra'il ya fito ya ce bai da buri sai me isra'il al-kubra ta kasance isra'il al-kubra ita ce masar tana ciki labanan tana ciki syria tana ciki jordan tana ciki madina tana ciki wannan shine map ɗinsu na isra'il ɗinsu babba kun ga idan ba ku jihadi ba to su kuma suna me in ba ku riko da wa'iddu lahum mastaqatum min quwwa ba su kuma suna tanadan quwwa din Allah dai ya shiryar da mu wa amin amma dai sai mun tashi addu'a ba za ta aiki ita kadai ba sai an tashi addu'a ba za ta aiki ita kadai ba Allah da yace addu'an shi kuma yace ai tanadin karfi kun gane ai tanadin karfi to dole ai tanadin karfi idan ba haka ba idan aka rusa Middle East ɗin nan yanzu me ya rage mana mu Afirka dama? Ko kun san yawancin gudanar da addini da tallafin shi da yake zuwa duk daga wannan yankin ne? Masu kuɗin mu suke wa addini? Babu. Duk yawanci gudanar da addini da ɗaliban ilimi da taimakon ilimin da kaza duk daga can yake shigowa. Wa hadhihi al-mahabba li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laha fil qalbi halawa yash'uru biha al-mu'min. Mala ya ce, wannan soyayyar ga manzala sassallan, wato a zuciya tana da wani zaƙi, mumini yakan ji, ya kudu sassallan, annabi yana cewa salatin man kunna fi waje da halawatar iman. Abu uku wanda ya kasance ciki zai samu zaƙin imani, fa zakara min ha, annabi ya ambata daga ciki an ya kuna Allah wa Rasulu ahabba ilahi min ma siwahuma. Ya zamo Allah da manzan Allah su suka fi soyuwa a ran mutum fiye da wasunsu. Wa hadhihi al-mahabba, mala ya ce wannan soyayyar fil qalbi a zuciya tadfa'u sahibaha ila difa'i an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tana tunkuda mai yin ta zuwa ga bawa annabi kariya wa fida'ihi bil aba'i wal ummahat da mutun ya iya bada fansar iyayensa ma domin kare mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ga da addinin musulunci yana da karfi faransa ba su isa su hoton mutum mutum ba su ce manzon Allah ne da za a yaƙe su sai an lausasa su sun daga farar tuta cewar me sun yi kuskure kuma ba za su sake ba amma musulmai da yake ba su da ƙarfi za su yi su gayyato shugaban ƙasarsu ya musu tafi cewa sun yi abu mai kyau kuma shi kenan ruwa ta sha so da musulmai ba su da me ba su da ƙarfi wa qad daraba sahabatu arwa da amsila kuma ba tun yanzu ba tunda akwai yaki da aka yi a musulunci cin mutuncin wata aka yi balarabiya ta je kasuwan yahudawa ta tsuguna ba yahuda yayyaga ga fuskarta ta kiyarda ta rufe fuskanta abin da ta daure jikinta da shi sai daure a jikin rumfarsa za ta tashi ta tashi tsirara sanadiyar wannan yaƙi da aka yi kenan kun ga kenan tun dama musulunci yana ƙoƙarin ba wa mi ba nuna ƙarfinsa saboda in bai nuna ƙarfinsa ba abokan gabansa za su mai da shi mi walaƙantaccen abu amma ya zama kuma yanzu kan gashi dai musulmai da kuke gani wace ƙasa ce take da ƙarfi ta musulmai duk makaman namu daga wace kasashe ake siyowa kasashen kafirai ba za su siyar muku da wannan ba sai sun yi wanda ya fi shi sai sun wuce shi daidai lokacin da suke siyar muku da bindigogi su yanzu sun daina faɗa da bindiga jirgi ne maras matuki zai kai bom ɗin da yake so ko ya harba harba ɗin da yake so ya je ya dawo mai harba shi ma yana wata ƙasa ko kuma yanzu kuke da bindiga sai an zo kusa da kusa iya harbawa na haka dole musulmai sai sun yi ƙarfi dole kwakwalen musulmai sai sun mi sai sun motsa وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم أروع الأمثلة في ذلك ما yace sahabbai sun taka mana rawar ganin cikin haka faminhum daga cikin su Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu an akwai Abu Bakar wajen son Annabi sallallahu da bashi da nuna cewa zai iya bada fansar ransa da iyayensa inda ma sami Annabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ala al-minbar Abu Bakar ya ji Annabi sallallahu yana yi wa sahabbansa bankwana al'ummarsa akan minbari wa yaqulu lahum Annabi yana ce da su inna allaha khayyara abdan baina dunya wa baina ma inda Allah ya ba wani bawa zabi tsakanin duniya da abin da ke wajensa fakhtara ma inda Allah sai wannan bawan ya zaba abin da yake wajen Allah fa baka abubakar as-siddiq sai abubakar as-siddiq ya fashe da kuka wa qala yace fadainaka bi abaina wa ummahatina yace ya rasulullah muna fansarka da iyayenmu wato mazansu da matansu Abu Sa'id al-Khudri yake cewa ina masallacin Annabi yake wannan maganar kuma naga Abubakar yana kuka sai nace wannan tsohon me yasa shi kuka Annabi fa ya ce kawai bawa ne aka bashi zabi tsakanin duniya da abin da ke wajen Allah sai ya zaba abin da ke wajen Allah yace ƴan kwanaki bayan wannan jawabin sai Annabi ya rasu sai muka gane Abubakar di yafi mu ilimi a lokacin shi ya gane Annabi ne yake ban kwana amma su ba su gane ba kun ga sahabbai za su iya bada fansar wato ainihin iyayensu da rayukansu saboda ba annabi Muhammad sallallahu alaihi kariya amma musulmai ya kuke ga halinsu eh na sha na ta faɗa mana wata kissa nan akwai shekarun baya in za ku tuna shekara eh 2000 maybe ko 16 akwai wani da aka yi a ƙasan Jordan yakan yawanci a Facebook yayi zanen mutum mutum ya batanci ya ce ga Allah ga manzon Allah ga su aljanna ga ya yi mata zanen mata ga su da brezi abubuwa da yake ta yi aka samu wani jarumi a ƙasan jordan ana ta man shari'a ƙarya a kai shi ko ta ɗaga ɗaga ɗaga wani jarumi ɗan ƙasar kawai ya je harbe shi ya yi daidai ko bai daidai ba ya yi daidai allah ya karɓe shi a matsayin shahidi shi ɗan jordan ɗin da ya kashe wannan arna amma ko kun san ƙasan jordan cikin wata shida ta kashe shi sai hangin ɗinsa saboda kawai ta daɗaɗa wa kiristocin da su ba su wuce 3% ba a ƙasa wanda wannan kafirin annabi ya ce kafiri ma normal ba a kashe musulmi saboda ya kashe kafiri bare irin waɗannan kafira yanzu don Allah in tambaye ku a haka ne musulmai za su samu izza kuma wanda ya sa hannu a kashe wannan musulmi ne kuma wanda ya kashe shin musulmi ne a haka musulmai za su samu izza wallahi a haka ba za a samu izza ba wallahi izza sai mun ji za mu iya ba da jininmu da iyalanmu da kowa saboda kare mutuncin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a nan ne za mu samu izza amma dai kun ga yana halin musulmai yake amma daidai lokacin da kuma wani kafiri a ƙasan arna kuma zai kafa kyamaran fezu ya shiga masallacin musulmai duk ya harbe su sai kuma kawai ƙasar sai ta ce yana da ciwon hauka shikenan sai a ɗaure shi shekaru sai a sake shi yana da cutar hauka ku musulmai ba za ku iya ko siyasar duniya ku yi kubutar da wannan musulmin da ya mi da ya jihadi ba amma su suna iya ba wa nasu mi nasu kariya sai ce yana da cutar hauka ne kawai a ɗanyi wani rubutu da zancen ƙarya a sake shi ah Khubayb na biyu Khubayb ibn Adi Khubayb dan Adi akhadahu kuffar makka kafiran makka sun kama shi wa azabu suka azabtar da shi wa qalu law sai suka ce suna kan azabtar da shi suka ce atuhibbu anna muhammadan makanak ko zaka so a ce muhammadi ne a wannan gurbin naka fa qala yace la wallah la wallahi alazim yace a a na rantse da Allah mai girma ma uhibbu an yufaddiyani bi shawkatin yushakuha fi qadamihi fadhahiku minhu yace wallahi bazan so annabi wato wato ainihin ya fanshe ni da ƙaya wacce za ta cike shi ba abin nufi gwara ni wato na halaka da ƙaya ta coci annabi Muhammad sallallahu Alaihi sai suke ƙanƙyale da dariya suna azabtar da shi suna ci zai iya mi zai iya cewa zai fada zai iya gwara a ce annabi ne a gurbin sai ce a wallahi kaya ta coki annabi ya ce wallahi gwara a ce ni ne a wannan yanayin nake azabtuwa da kaya ta coki annabi sallallahu alaihi wasallam mu fa yanzu faqala abu sufyan abu sufyan ya ce qabla an yuslim kafin ma ya musulunta wallahi ma ra'aitu ahadan minan nasi yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi muhammadin muhammada yace cikin mutane wallahi ban ga wani da mutane suke son sa ba kamar yanda sahabban Muhammadu suke son Muhammadu ya je ya ga yanda suke kewaye da shi jama'a kafiri ya zo yana yi wa annabi magana yana dan turowa hannunsa sahabin annabi sallallahu alaihi yana kusa yace ka janye hannunka in ka ƙara haka to sai dai ka koma da dungulmi amma hannunka ya tafi kenan bai ƙara daga hannun ba kafiri ya zo ya ce assalamu alaika ya muhammad sahabin annabi yana wajen ya dunkula hannu ya duka shi sai da ya faɗi ya suma ya farfaɗo ya ce ya za ka naushe ni irin wannan naushi ya ce don mi ba za ka ce assalamu alaika ya rasulallah ba don tsauri ido sai ka ce assalamu alaika ya muhammad aisha radiyallahu anha yahuda sun shigo suka ce assalamu alaika mutuwa a kanka kamar assalamu alaika aisha ta ce alaikumussalam wal la'ana ta ce ku ne mutuwa a kanku kuma Allah ya tsine muku albarka kun ga yadda suke ba wa mi annabi kariya mu yanzu za ka iya wani kaga zai taɓa annabinka ka ɗau mataki ka ba wa annabi kariya in ta kai ka rasa ranka ma kai haka in ta kai ka rasa iyalanka ma kai haka to fa idan ba mu haka ba to kaskanci zai same mu saboda a duniya ba mu da masoyi irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ranar da dukkan annabawa suke cewa nafsi nafsi annabi kuma yana cewa mi ummati ummati kowane annabi yana cewa nafsi nafsi amma annabi sassan yana cewa ummati ummati ya rab al'ummata al'ummata ya ubangiji ubangiji ta alaka ƙara tsira da aminci ga wannan annabi na uku mala yace wa hadhani gulamani saghirani fi sin mala yace ga wasu yara masu ƙananan shekaru yuhibbani annabi sallallahu hubban shadidan suna son annabi so mai tsanani فلما سمع أن أبا جعل يسب النبي صلى الله عليه وسلم عزم على قتله da suka samu labari cewar Abu Jahal fir'aunan wannan al'ummar inji annabi yana zagin annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wallahi sai mun kashe shi wannan malam ya kawo wato ainihin hadisin يقول عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه Abdurrahman dan Auf Allah kara masa yadda yake cewa bayna ana waqifun fi saf yawm badr yayin da na kasance a cikin sahu tsaye a lokacin yakin badar ranar yakin badar nazartu an yamini wa shimali yace sai na duba hagun da dama na fa idza ana baina gulamain min al ansari hadithatin asnanuhuma yace sai na ganin tsakankanin wasu yara guda biyu daga mutanen Madina masu kananun shekaru tamannaitu law kuntu baina adla minhuma ya ce sai na fatan ina ma wanda ya fi su ƙarfi ne nke tsakankaninsu. Fagama zani a haduhuma sai ɗayansu ya ɗan taɓa ni ya ce, faƙala ya am, hal ta arifu a ba jahal? Ya ce, bafana ko ka san waye abu jahal? Ƙala ƙultu na'am, sai na ce da shi na sani, wa ma hajatuka ilaihi ya bi na afi, ya ce ya kai ɗan uwana me buƙatar ka da abu jahal? Ƙala sai ya ce, أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم labari aka ban yana zagin annabi shi a kafiran ma wannan makiyin annabi ne na gaske wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi la in ra'aitu in har na ganshi la yufariqu sawadi sawadahu hatta yamuta al'ajalu minna yace jikina ba zai bar jikinsa ba sai wanda ɗaya ya mutu ba zan bar shi ba qala Abdulrahman da Auf ya ce sai na ce fata'ajjabtu lidhalik ya ce sai ya mamakin haka din yaro ne amma ga zuciyarsa tana tafarfasa saboda an ce wani yana cin mutuncin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ghamazani al-akhar sai wani ɗayan ma ya taba ni fa qala mithla shi ma ya faɗa min irin abin da dan uwansa ya faɗa min wannan wani irin tarbiyya suka samu daga wajen iyayensu an nuna musu cewa Annabi ya fi kowa kuma Annabi ya fi komai falam an shab an nazartu ila abi jahlin yazulu fi nas yace ban ku dade ba sai naga abu jahl yana kai kawo cikin mutane qultu sai nace ala tarayan shin ba ku ga wancan ba hadha sahibukum alladhi tasalani anhu yace wancan mutumin ku kenan wanda kuke tambaya game da shi qala yace fabtadarahu fadarabahu bisayfayhima hatta qatala yace suka zabura suka ringa saransa da takkuban su har sai da suka kashe shi a tunaninku kun san dai Abu Jahal commander zai zama gefe da gefensa akwai me sojoji kenan wane irin zuciya ne da su suka furmutsa cikin furmutsi sai da suka kashe shi summan sarafa ila rasulullah sallallahu da suka gama su abin da ya kawo su kawai yakin kenan suka kashe shi sai suka juye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu sai suka bashi labari fa qala ayyukuma qatala annabi sai ya ce wa cikin ku ya kashe shi fa qala kullu wahidin minhum to duk yara ne kowa ce ni na kashe shi ni na kashe shi ana qataltu kowa ce ni na kashe shi fa qala annabi sai ya ce hal masahtu tuma sayfaykuma shin kun goge ta kubanku qala la suka ce a a fa nazara fi fi sayfayn fa qala nabi sallallahu alaihi kilakuma qatala annabi da ya kalli takuban sai ya ce duk kubi ne kuka kashe shi to muna buƙatar irin waɗannan matasa waɗanda za a samu su san annabi Muhammad sallallahu alaihi a zuciya waɗanda za su ji cewar za su yi karatu don su kare sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da wani ɗan kwangila ya karɓo kwangilar raba mutane da annabi daidai lokacin da ya kamata matasa su tashi kuma su karanta sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma su karantar daidai lokacin da ya kamata masu kuɗin mu ahlus sunna suna biyan kuɗi ana shiga gidajen rediyo ana karantar da mutane hakikani da kuma muhimmancin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai lokacin da ya kamata masu kuɗinmu su ɗauki nauyi a gidajen TV su ɗauki nauyi a rubuce-rubuce akan waye annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da muhimmancin riko da sunnarsa idan ku ba ku yi ba su suna yi idan ku ba ku cire kuɗi ba kun yi haka to su kuma suna cire kuɗi mi suna yi a saniyan abu na biyu محبته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تتمثل في الاتباع وعدم الابتداع wato sansa tana ƙarƙashin bi bin tafarkinsa da kuma nisantan kirkira a addini hakikanin mai san annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda yake bin shari'arsa da addininsa ba wanda yake kirkira ba qala ta'ala Allah madauki kaki yana cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah Allah ya ce kulka ce in kuntum tuhibbuna Allah in kun kasance kuna san Allah fattabi'uni to ku bi ni yuhibbukum Allah Allah zai so fal mahabba hiya littiba mala yace soyayya ita ce bi walidhalika qala ta'ala fi ibrahim alayhi salam shi yasa Allah yake faɗa dangane da annabi ibrahim inna awlan nasi bi ibrahim lalladhina taba'u yayin da yahudawa da kiristoci kowa yake ganin cewa shine yake kan tafarki annabi ibrahim sai Allah ya ce wato mafi cancanta daga mutane ga annabi Ibrahim shine wanda ya bi shi ya bi tafarkinsa ba wanda yake iddi'ai ba fa aulan nasi bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahum alladhina taba'u mala yace don haka waɗanda suka fi cancanta da annabi sallallahu alaihi wasallam sune waɗanda suka bi shi wa tamassaku bi sunnati suka yi riko da sunnarsa wahtadau bi hadi suka shiri da shiriyarsa wa laqad daraba as-sahabatu arwa al-amsila fil ittiba'i wa adami libtida'i mala yace sabai kuma sun taka mana rawar gani wajen bi da kuma kin kirkirowa ba sa kirkira su bi suke mu kuma me muke kirkira zikirin mu na juma'a ina muka samu la ilaha illa allah la ilaha wannan ba addini bane ba addinin annabi muhammad bane sallallahu alaihi wasallam ina muka samu zikiri sai mun sa farin kyalle ina muka samu cewar idan ranan 12 ga watan rabiul awwal dai mai layi da maza da mata ana kiɗa ana muka samu wannan kenan mu kirkira muke ba bi muke ba idan bi ne Allah annabi sallallahu alaihi ya mana bayanin komi abubuwa annabi sallallahu ya isar da sako bai tauye komi ba sahabbai sun taru duka a hajjin baukana kuma yake cewa hal ballagt shin na isar muku suka ce ka isar annabi sai ya daga hannunsa sama sai ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida cewa su kansu sun shaida cewa na isar kina annabi ya isar da komai ba wani abu da ya rage face ya mana mi bayanin sai yanda zaka shiga ban daki ma annabi sai da ya maka bayani yanda zaka yi farauta yanda zaka yi aikin haji yanda zaka yi sallah ba yanda zaka yi aure in kai auren ya zamantakewar ku za ta kasance duk annabi ya yi bayani to ya kai zaka kirkiro wa min haula daga cikin waɗannan abubakar ne siddiq radiyallahu an abubakar as-siddiq Allah ya kara mishi yadda ya yake cewa lastu tarikan shay'an kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bihi yace da dai bazan bar wani abu da annabi yake aiki da shi ba yake yi ba face na yi aiki da shi fa inni aksha in taraktu shay'an min amri an azigha yace ina tsoron idan na bar wani abu daga umarninsa na karkace a bisa daidai a bisa barin daidai abubakar radiyallahu anhu Allahu akbar mal yace Allah mai girma siddiqu hadhihi al-umma yakhsha ala nafsihi zaiga in taraka shay'an min as-sunnah yana ji wa kansa tsoron karkata daga barin daidai in ya bar wani abu na sunna abubakar mu yanzu sai ku ga mutum gashi nan kawai a ɗaki ne fa ake kafa masa kyamara da shi da wani alarammansa ya kyafce nan ɗinsa duk shi kenan sai ya raba ku da addini ya tarba mutane da addini to kun ga abubakar radiyallahu anhu shi yana cewa ana jin tsoro ya bar wani abu daga abin da annabi yake yana tsore jiwa kansa halaka shi yasa wani ya zo ya sami imam malik ya ce zan ɗaumi kati daga ina annabi yake ɗauka daga ina zan ɗauka ya ce daga zulhulaifa ya ce ani daga masallacin annabi zan yi sai imam malik ya ce masa idan kai haka ina jiye maka tsoron wato ainihin karkata daga barin daidai ka halaka sai ce wani karkata don na ɗan ƙara mil imam malik ya ce da shi to wani abu ne kai girma ka ga cewar annabi ya aikata abu kai za ka ci gyaransa ana annabi ga yanda ya ɗau miƙati kai kuma ka ce ga yanda mi za ka ɗauka kina annabi bai daidai ba kai ka iya to kun ga yanda magabata suke jiwa mutum tsoro idan ya bar suna annabi sassanan sai ya halaka ina kuma wanda yanzu ya zo ya ce gaba ɗaya sunar ma rusa ta zai na rantse da Allah idan Allah ya mana tsawon rai duk wanda yake yakan sunar annabi sai kun ga ƙarshen sa yanda zai muni in dai Allah ya mana tsawon rai duk wanda yake yakan sunar annabi sallallahu ko wallahi ba zai ƙarshe mai kyau ba saboda annabi ba a taba shi ko a taba sunnarsa a wanye mi a wanye lafiya to amma dai mutum yana dan ruduwa da dan abin da ake bashi wanda la yusmin wa la yughni min ju bai hana ƴaƴansa su tamuwa ba bai hana almajiransa tamuwa ba duk abin da ake bashi ko bai hana shi zuwa gona ya noma ba dan in bai je yayi noman ba zai ci abinci ba duk abin da ake bashi na wannan kwangilar da ya karbo na biyu al-faruq umar wato faruq umar yuqabbilu al-hajar al-aswad wa yaqul yana sumbantan wannan bakin dutse da yake jikin Ka'aba amma sai yake cewa inni a'lamu annaka hajar yace ka fa sani na sani kai dutse ne fa la tadur wa la tanfa baka iya cutarwa ko amfanarwa walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltuka yace ba dan naga annabi yana sumbatan ka wallahi ba zan sumbace ka ba kun ji bin sunna yace ba dan yaga annabi yana sumbantan wannan dutse bai ce ba zai yi ba وابن عباس رضي الله عنهما ما ليش حكى كما أبلاء عباس الله قال مسير دا عندما أفتى بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج يعني دي فتور شو المتنزع إيا دا تمتعي نأمرا يميكي حج معنا إذن يي أمرا a watan na aikin hajji to daga nan kuma sai mi sai ya tamattu'i ya warware umaransa daga baya in watan na aikin hajji sun kama sai mi sai ya shiga aikin hajji ma'ana in ya umara a wato ba watannin aikin hajji ba kenan qalu sai suka ce lakinna ababakar wa umar yaqulana khilafa qawlika sai suka ce da shi amma fa wannan maganar da kake faɗa halaccin tamattu'i da umara zuwa aikin hajji ko umar da abubakar sun saba wa maganar nan taka fa ghadiba ibn abbas sai abdullahi dan abbas ya fusata wa qala yace urahum sayahlikuna yace wadannan ina ga sun kusa halaka me yasa aqul yace ina ce da su qala annabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu qala abubakar wa umar Allah da Abbas ya ce sun kusa halaka ina ce musu annabi ya ce suna ce mu wai Abubakar da Umar ana in ana zancen annabi kuma ina Abubakar da Umar annabi ne akan gaba to amma mu yanzu wani sai ya ce maka idan shehun sai ya sa shi ko annabi ya ce kare sai yayi eh Abdullah da Abbas kuma yana cewa za su halaka ina cewa annabi suna cewa Abubakar da wa Umar in ka cire annabi kuma duk al'umman nan waye kai Abubakar daraja da matsayi babu in ka cire abubakar da cikin al'ummar wa kai umar babu amma abulada abbas yake cewa za su halaka ina cewa annabi suna cewa abubakar da umar kenan mumi za ka ce ya ce su ɗin waɗannan yan ɗariƙun sun ce annabi da zai fito yana sun maulidi sai sun yi ma'ana kenan idan har annabi ma zai hana su su ce sai sun yi ina kuma kai in ka ce kan su yi a wallahi ku yi ta yi har madi ya bayyana ku ta yi آه فالصحابة رضي الله عنهم ضربوا للأمة أروع الأمثلة في المحبة الشرعية قال يتي صحابي نا النبي صلى الله عليه وسلم sun taka mana rawar gani sun buga mana misalai na koyi cikin soyayya ta shari'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam wallati tatamathalu fi ittiba'i wanda dai take misaltuwa a cikin binsa wattamassuki bi hadi da kuma riko da shiriyarsa wasairu ala tariqati da tafiya akan tafarkinsa walam yaktahu bidhalika basu takaita haka ba bal ankaru ala kulli man khalafa amra rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna inkari ga duk wanda yake saba umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam aw ibtada fi dinillah ko yake kirkiran wani abu a cikin addini sabai ba sa bashi Abdullahi mala yace wa min al-amsalati ala dhalik yana daga cikin ko kuma daga cikin misalai bisa haka Abdullahi ibn Mughaffal radiyallahu an Abdullah dan Mughaffal Allah kara masa ya ra'a rajulan yakhdhif ya ga wani mutum ya sa tsakuwa a yatsarsa sai ya harba in ya sa tsakuwa sai ya harba ta fa qala lahu sai yace la takhdhif kada kana yi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anil khadfi annabi ya hana haka din kasa ya haka kai haka au kana yakrau da khalfa ko annabi yana kyamata wa qala kuma yana cewa ma innahu la yusadu bihi saidun shi wannan ka nemi wani dan karamin abu kana tsakuwa kana yi to baya kama abun farauta wala yunka bihi adu kuma baya ligirta ko lahanta abokin gaba walakin na sai dai kad taksiru sinna tana iya mi karya hakori wa tafqa'ul aina ko takcire ido shi yasa yau na kira kafin zuwa darasin nan Sheikh Umar Baba Hanafari Allah ya kara mishi lafiya cewar shin harbin danko zai iya shiga ce zai shiga harbin danko da ake yawanci me yake banda cikin gidajen mu yaje ya sami yaro ya rotse mar kai tsuntsun ma an ka harba sai ya gudu irin wannan dankon da ba zai wato ainihin farauci abin farauta ba kuma ba zai lahanta abokin maki ba wannan bai da amfani kuma ba kyauyinsa an gane wato don haka wannan annabi sassanin ya hana amfani da tsakuwa kuma kun ga dai illar abin da dankon ne ta haifarwa nawa ne suka rasa idanuwansu nawa aka lahanta su mutum ya zo da danko cikin gari yana mukumi yana harba harbe da ƙarshen yaro yana cikin gida an harbo a garin neman kurciya kuma an mi an rotsewa yaro ido sun mara'ahu ba da zalik to kuji yakzif abla dan mugaffal ya hana shi ya ce annabi yana kyamata ko ya hana bayan wani lokaci sai ya ga yana yi فقال له سي عبد الله دان مغفل yace da shi uhaddithuka an rasulillah sallallahu annahu na'al khalfi aw kariha al khalfa yace ina tsoratar da ina baka labarin shawar annabi ya hana ko yana kyamatan haka wa anta takhzib kuma kana yi la ukallimuka kaza wa kaza yace wallahi ba zan ƙara kula ka ba har wani lokaci saboda na ce ma annabi yayi kai ka ce sai me sai kai kuma ka ci gaba da yi kun ga haka sabai su a mu yanzu Allah dai shirye mu Nabi Abdullah bin Mas'ud alladhi qala Abdullah dan Mas'ud Allah ya kara mishi shadda wanda yace ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu yace ku bi kada ku kirkiro an isar muku ku bi kada ku kirkiro an me an isar muku ba wani abu da Annabi sallallahu alaihi wasallam bai maka bayani ba naka ka takaita da Annabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam ya maka bayani mala yake cewa to yadribu lana qalbina yake shiga san takwas ah bari mu sauran hadisi da يضرب لنا أروع الأمثلة في الإنكار عن على أهل البدع النبي واتو ينا بغا منا كو أبلاء مسعود ينا بغا منا مثالي ودن إنكاري ما بدع في يوم من الأيام ما لا يتي cikin wani ne daga wato cikin wani ne daga yinnai جاء أبو موسى الأشعري إلى عبد الله بن مسعود فقال لا يا أبا عبد الرحمن أبو موسى الأشعري يا ذو وجه عبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ya ce na ga wani abu ba da daɗewa ba a masallacin annabi amma kai abin bai burge ni ba na yi inkarinsa walam ara walhamdulillah illa khaira ce duk da ban ga wani abu ba sai alkhairi amma dai ni abin bai mun ba qala fa ma huwa abla dan masu da ce wani abu ka gani fa qala sai ya ce in ishta fasatarahu in kai tsaurai sai ka ga abu qala ma ra'aita yace me ka gani qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yantaziruna as-salah yace na ga wasu mutane ne sun yi halaka halaka a masallaci suna dakon sallah fi kulli halqatin rajulun kowace halka kuma sai suka nada shugaba akwai mutum wa fi aidihim hasa a hannunsu akwai duwatsu kananan duwatsu fa yaqul sai ya ce kabbiru mi'a ku ce subhanallah sau ɗari a ku ce Allahu akbar kai sau ɗari fa yukabbiruna miya sai su fara Allahu akbar Allahu akbar sau ɗari fa yaqul sai ya ce hallilu miya to ku ce la ilaha illallah sau ɗari kuma sai su ɗauka la ilaha illallah la sai su yi sau ɗari wa yaqul sai ya ce sabbihu miya ku yi subhanallah sau ɗari fa yusabbihuna mi'a sai su yi wannan sau ɗari qala yace fa ma za qulta lahum abla dan masu sai yace da Abu Musa al-Ashari to kuma me kace da su qala ma qultu lahum shan intizara ra'yik ni ban ce komai ba sai na ji ra'ayinka wa intizara amri kuma sai na ji mi domin ina dakon umarninka qala afala amartum an ya'uddu sayyi'ati ai da sai ka umarce su su zauna maimakon irga subhanallahi su ko su irga munanan ayyukan su irga munanan ayyukan su wa zaminta lahum alla yudayya min hasanatin kuma kalamun ce musu cewar kyawawan su Allah ba zai tozartar ba mana wannan abin da suke ba addini bane su tare a masallaci wanda yace ku ce subhanallah su yi ku ce alhamdulillah su kina abin da mu ma ake yi ranar juma'a da la'asar a tare a masallaci la ilaha illallah la ilaha ba addini bane musafarin kyalleren juma'a astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum astaghfirullah alazim wannan ma ba addini bane Allah ya ce ku nemi gafarar Annabi sallallahu ya ce aini yana neman gafarar Ubangiji sama da sau nawa sau 70 amma sahabbansa da ya tarbiyantar da su haka bai sa su suna haka mafi alkhairin kuma shirya ita ce shirya Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mutane kun ga su ma sun kirkiro addini to bari ku ji summa madha Abu Musa al-Ashari yace sai muka tafi wa madaina ma'u sai muka tafi tare da Abdullah dan Mas'ud hatta ata halqatan min tilkal hilaq har sai da yazo ya samu wannan halka daga hilaq din فوقف عليهم فقال ابلا دان مسعود malami ne sai ya tsaya akan su sai ya ce ma hadha alladhi arakum tasna'un wannan me kuke yi kuma qalu ya aba abdurrahman hasan na'udduha na'uddu biha at-takbir wa at-tahlil wa at-tasbih suka ce duwatsu ne muna irga kabbarorin mu da hailalan mu da tasbihin mu qala fa'uddu sayyi'atik yace ku tashi to ku irga munanan ayyukanku fa ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum shay na lamunta muku ba wani abu cikin munanan wato kyakkyawan ku da za a tozartar wai hakum yace kaitanku ya ummata muhammad ma asra halakakum wato mamakin saurin halakar ku haula'i sahabatu nabiyikum mutawafiruna kun ji waɗannan da suke ba sahabi a ciki ba sahabbai bane yace ga sahabban annabi nan a tare wa hadhihi thiyabu ga tufafin annabi lam tabla bai ma diddige ba wa aniyatu lam tuksar ga kwanukan annabi wato ainihin basu ma kakkare ba ba su faffashe ba ma'ana duk wannan taron da aka yi ko to ba babu sahabi jama'a zamanin sahabbai in kaga an yi taron ilimi ba sahabi to duk na halakakku ne to haka yanzu in kaga tafiya ba malami na Allah ko duk tafiyar menene halakakku tafiyan boko haram akwai malami babu tafiyan lakura akwai malami babu tafiyan matatsina akwai malamai ba shikenan tafiyan halakakku duk tafiyar da za a ce addini za a yi kuma ba malami to ka fita a ciki so da malamai su suka san addini an gane su jahilai hamasa ne a jikinsu an gane kawai san ai addinin shi yasa za ku ga mutane suna ga wallahi abu ne mai kyau mu zauna mai ta la ilaha illallah ran juma'a bayan la'asar har magariba abu ne mai kyau hamasan babu karatu amma da da karatu da sun gane ran juma'a ma bayan la'asar salatin annabi da addu'a ya kamata mutum ya yi ba wannan la ilaha illallah din ba duk da la ilaha illallah afdalu zikri shine mafi falalan zikiri amma wanda yace la ilaha illallah afdalu zikri din shine kuma yace ranar juma'a da yinin juma'a ku yawaita yi min salati kuma shine yace yinin juma'a akwai sa'a bawa ba zai dace da wannan sa'ar ba yana roƙon Allah alkhairin duniya ko lahira face Allah ya bashi ku neme ta bayan la'asar an haramta musu wannan salatin an haramta musu wannan addu'ar an sa suna abin da bashi da lada a wallahi tafiya ba malamai akwai me akwai wahala yau zaka yi ta yi ba lada sai ce wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda raina ke hannun shi innakum la ala millati hiya ahda min millati muhammad aw muftati muftatihu babi dalalati yace na rantse da wanda raina ke hannunsa ko dai kuna kan wata shirye da ta bi ta muhammadu ko tunda shi bai haka ba ko kuma kun kasance masu buɗe wata kofar bata wa ko sai ya ce yana kan shirye da ta fita annabi kenan suna kan wata kofa ne ta bata qalu wallahi ku ji wannan magana ya abu abdurrahman ma aradna illa alkhair suka ce wallahi ya baba Abdulrahman ba mu nufi komi da wannan abu da muke ba sai alkhairi qala sai ya faɗa musu wata magana da kowa kamata ya rike ta wa kam min muridin lil khairi lan yusibahu yace nawa ne kuma mutum yake fata alkhairi bai same shi ba kai abu da jahilci kana tunanin kai daidai kuma ba kai mi ba ba kai daidai ba yanzu su waɗanda suka zo suka ringa tada bama bamai a masallatai shekarun baya da yanzu suke zuwa su kakkashe mutane a garuruwan su sun zaci addini suke sun zaci daidai suke kuma ba su dace da daidai din ba so da tafiyar ba malamai hasali ma kashe malaman shine addinin su inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam haddathana yace annabi kai ku juma ya fa faɗa mana cewar anna qauman yaqra'una alquran la yujawizu talaqiyahum akwai wasu mutanen da za su na karanta alqurani baya wuce makoshin su nan waimullah na rantse da Allah ma adri la alla aktharakum aktharuhum minkum yace na rantse da Allah mai yiwa ma ban sani ba mafi yawa daga cikin ku ne summa tawalla anhum sai tashi ya ba su guri cewar wannan abin da kuke ba daidai bane bari ku ji qala amr ibn salama amr dan salama yace ra'ayna ammata ulaika alhilal yuta'inuna na yawman naharawan ma'al khawarij yace wallahi naga mafiya yawan waɗannan halakokin da suka haɗu ko suna saran mu da takobi ranan da Aliyu ya ki khawarijawa daga baya kun ga da suka kirkiro bid'a sun gane sun ga a ransu sun cewa ma sahabbai din nan mami ba ma addinin suke ba dan haka kawai sai suka shiga tafiyan boko haram shine khawarijawa shikenan kawai sai suka hau me sai suka hau malama da kisa kawai suka hau sahabbai da kashe su amma Aliyu ya yake su to kun ga dai wanda zai zo ya tafiyar addini babu karatu ya kirkiri abu a addini ya ajiye shiriyar annabi zai kai shi zuwa game ga halaka kuma zai kai shi zuwa ga zubar da jini yau zai kai shi duk lokacin da ya zamo wanda yake bin sunna sai zamo shi wanda baya bin sunna yana jin haushin wanda yake bin sunna yana kuma cewa yanzu kamar yadda aka fara da maulidi a hankali a hankali masu maulidi ba su zubar da jini ba yanzu suna taron nan nasu in gaje kace ba kyau za su iya kashe ka kun ga daga bidiya ta wuce zuwa da zuwa ne hasali aqida su duk wanda zai yaki wannan maulidin dan sun kashe shi ma ba su ji an yi wani abu laifi ba to haka idan aka ce ba karatu ko babun suna annabi sallallahu masifa ne bala'i ne zai faru Allah ta'ala ya ba mu ikon bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ƙara mana son wannan manzo Allah ta'ala ya ƙara tsira da aminci ga wannan manzo insha Allah ta'ala wannan wasiya ta shida kuma ta ƙare zama na gaba sai mu tashi akan wasiya ta bakwai insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwaji wa zurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwaji wa zurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله Amin ya Allah. Ya Allah.